الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما ابتلى لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله أكبر ولله الحمد kafin mu fassara aya za mu saurari tambayoyi jiya kasantuwar aya tana da tsawo sosai sosai sai ba mu ware minti biyar din ba amma yau za mu amsa tambayoyin gwargwadon abin da Allah ya sa muka sani in kuma aka tambayi abin da ya wuce almajirancin mu to sai mu ɗau tambayar mu ma mu je gurin malamai Allah sa sa musu alkhairi na Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Da fatan malam zai sha ruwa lafiya.
ina kaddara mu taro Allah ya ja mana kwanan malam amin sun ma'ani.
tare da ku duka amin Don Allah malam ina da roƙo kamar haka.
Na.
Na ɗaya ina roƙon malam da ya yi wa babana addu'a. Jima'an da ya wuce ya cika shekara ɗaya da rasuwa. Malam Muhammad Zutan mai dawa mazaunin kofan duni filin shanya.
Allah ya fi wa malam Muhammadu mai jawo Allah sana aljanna Na.
tambayar na biyu ce muna roƙon malam kamar yadda ya saba da ya yi mana tarihin yakin badar sha bakwai ga wata Na.
na uku kuma ya ce muna roƙon malam da ya sake an karar da al'umma wane ne sufi kamar yadda ya amfanar da mu bara Alhamdulillah. To ya nemi addu'a wa mahaifi gare shi mu ma ya zama baba gare mu Allah ya ji kansa, Allah ya taya masa, Allah ya sa mana shi a gidan aljanna da sauran iyaye da uwaye da kasanu gaba daya. Ah, Bukata ta biyu kuma jiya ne, shekaran jiya ne, shekaran jiya can ne ma sha bakwai ɗin ga watan Ramadan yau mu badarin din kuma a gaskiya yanzu badar din da muka dauka akan bawa annabi kariyar nan shi ya sa ma ba mu samu sukunin ce uffan ba saboda wata badar din ce ita ma wadda mu kuma ta taso mana a zamanin mu lakin dai kawai abinda aka faɗa shine akwai ahammu akwai muhimmu to kullum ala dawani yuqaddamu al-ahammu ala al-muhimmi to yanzu wannan ah, mushrikantar da mutane da ake yi da bisa jahil da gwada annabi bai isa din nan ba to sai muka ɗauko muka ce su ne sakonnin to sai ya mana uzuri in dai na bin mu a rediyo na bin tafsirin to ya ga dagan da muka bude kuma dama na cikin aikin wannan zawiyar na ganin Allah ya ba mu ladan niyya da mu da shi da ku gaba daya a maganar sufi da sufanci kamar yadda ya faɗa za mu duba yiwuwan sake kiro abubuwa masu alaƙa da tasawufu da ma kuma su a'immatu sufiya din tun da su ma dai da sufancin da sufayen ba a bi an karanci suwaye sufayen ba ba a ma karanta akan wasu ƙawa'idu ne ma aka ɗora tasawufin ba kuma yaushe ne ma unwanin sufancin ya fara duk ba a sani ba mutum bai sani ba kawai ya ce maka sufi kafiri ita kalmar ita kankin kanta ka san jahilci ce saboda haka a takaice dai in hali yayi za mu samu 'yan mintoci sai mu sake faɗan abin da ke da alaƙa da tasawufu da su ma'a'in masu sufiya na
sai na hudu ya ce muna roƙon malam da yi wa al'ummar musulmi addu'a musamman mutanen bauchi sakamakon wannan bala'i da ake so a janyo na raina ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na'am ake so a ce ko yake so ya ce wa ma'aiki bai kai ba wa iyazu billahi yanzu billahi na'am malam ya mana addu'a mun ga abin da ya fasa sakamakon wulakanta almajirai da aka yi a ƙasar nan Na'am.
kar Allah ya fushi da mu Amin.
sako daga ɗanka Muhammadu Aminu Isa wai wai wai to ko dai aboki na dai a mai da aboki kawai wala abubakar to Allah ubangiji ya saka da alkhairi bayan addu'a dama abinda muke faɗa har kullum shine yanzu ma a bala'in ake kuma wannan abubuwa da ake yin su a tsokani Allah tana a tsokani Allah tana su ne suka ba da sakamakon yaumiyatun da a yau muke ciki kowa sai da ya fita daga hayyacinsa tsoraka ƙari akan wannan kuma ga bala'in da aka kuma ɗaukowa daga kwantiragin yahudawa abinda muke faɗa shi ne Allah Ubangiji ya mana maganin masu raina manzan Allah Allah mu kuma ya tsallakar da mu inda nuzulil bala'i wal musibati wal jazai Allah ya sa ba mu mahukumta kuma da aka ba su haƙƙin tsaro su sani irin wannan baya haifar da alheri da albarka daga wajen Allah yadda za a taɓa rawaninsu ko a taɓa tutansu su sai su yaƙi in an taɓa manzan Allah sai su saka fagirin mulki sai a yi maganin rigimar kada Allah ya fushi da mu mu wuce kuma yadda muke yanzu na wahala Allah ya sauwace Allah ya saka mishi da gidan aljanna wannan yace assalamu alaikum malam muna godiya wa malam bisa yadda yake shayar da mu ilimin son fiyayyen halitta tambaya ta shine idan mutum ya rasa sallar idi ya zai yi sako daga Yusuf Gwallaga Allah ya saka ma Yusuf gwallaga gwallaga anguwa ba gwallaga masallaci ba anguwa eh ka dinga sa anguwa inda muke zuwa maulidi eh kun san ina da sarauta a gwallaga eh da tijan anguwan da su ne anguwan sun sun ce sun ban sarauta ni ne baban baban gwallaga Allah sai na ce amma to a sa ce ba a ta inda ake mauli kuma sun amince sun ce iya nan din ne alhamdulillah rabbil alamina
to
ne ma
idan mutum ya rasa sallar yawa idan mutum yana sallan idi ya zai yi to alhamdulillah rabbil alamin ita sallan idi to ɗaya ake yin da imani ɗaya duk masararru a sallan idi ko sun kai adadin wanda su aka yi sallama sai dai kowa ya na sula ba za su naɗa wani ya sake idi ya sake hudu ba addinin musulunci bai yadda da wannan ba. duk wanda ya makara in dai ba tabbarorin ne suka kubuce mar ba in dai an yi assalamu alaikum ne to sai na filanci sallan na fula raka a biyu amma karfa ta hu salatul idi jam'an ba mai ba mai izini wakilin amirul mumini ne ya tsaya ya bada sallar idi wasu makararru su ma kuma sa ɗaya a gaba ya mutu idi babu wani idai kuma yi addu'a Allah ya ba shi ladan niyya na ai mintocin sun yi insha Allah نعم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الذين شغبا أو إن آيوينا آر قياما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لسكرك سيد الوجود قبضاوا ذروة أهد رضوان الله عليهم أجمعين صوموا من da aka tafi uhudu da su su duka duka ɗari bakwai su kafiran kuma dubu uku ya ku ga bambancin adadin kun ga da yawan baya ga nan kuma aka samu jarabawan da aka samun nan baya ga nan kuma Allah yana tuna musu a hakan fa su ne da riba a hakan fa su ne da riba in ya mutu kwankwashen da ya mutu to sai kuma ya yi ta'kidin ayar da ya ce musu kuma Allah ya ce ka ga wa'innan innal lazina lalle wa'innan tawallaw minkum wanda suka juya baya daga cikin ku muminai yawmal taqal jam'ani ranar da jama'un nan biyu suka gamu jama'an ƙarya maɗauka addinin ƙarya su mutum dubu uku da makamai isassu da jama'ar gaskiya marika addinin gaskiya su mutum ɗari bakwai da kuma ƙanƙancin tanadi na bayyane sai dai kuma inna Allah ma'ahu Allah kuma tare ke da su kaɗan ɗin sun zama kenan ba kaɗan ba kenan sannan abin da ya sa suka juya don wanda suka juyan sun rabu kashi biyu ne wanda suka juya da gudu suka hau duwatsu ba da su Allah yake ba ana su ba a zarge su ba kwata-kwata don galiban ɗinsu sun hau dutsen ne domin su sake ɗaukan abin da ake ce ma al'asalibul harbiya ko ka ce tactics of the war duk sanda mutum ya hau sama kana ƙasa zai fi masa sauƙin ya kashe ka kaga su ba su Allah ya zarga ba wanda suka juya da gudu ne suka kamo hanyar komawa madina su bar sayyidul wara alayhi salatu wa salam to wannan su ne nan Allah ya keɓance su da ambato dan shi wanda suka hau dutse sai na umaru na cikin radiyallahu anhu wa ardahu kuma ba wanda zai ta sai na umaru a wannan musulunci ba babban halitta bane bayan kasancewar ya surkanci manzon Allah ummul mu'minina hafsa yarsa ce kaga kenan surkun ta hada shi da ma'ai kuma sanda ake wannan yaki na uhudu sai na umar ya hau dutse tare da mahaya dutse saboda tafsir na yaki daga wanda suka ruga da gudu ne kwata-kwata suka nufi madina kawai za su je ransu ya fi ran annabi muhammadu to su ne a nan allah yake magana da su su ɗin ma sun fi ƙarfinmu su ɗin su gaba suke da don haka a wannan gabar sai Allah ce su wa'innan ɗin inna mastazallahum shaytanu bi ba'di ma kasabu abin da yasa suka juya da gudu suka fifita rayuwarsu fiye da rayuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama suka fifita tsiransu fiye da tsiran addinin da shi ne arzikinmu gaba ɗaya to hakan ya samu gare su ne shedan ne shedan shedan shedan ne ya zamar da dugadugansu sun fito da umajin kome ma za a yi sai a yi amma kuma su ne firgita su ya sa musu razani kuma suka juya baya bi ba'adi ma kasam yace kuma hakan ya faru gare su ne saboda wasu abu da suka aikata a baya wanda ya tsiyaye ko ya raunana cikin imanin shi yasa da ke ɗan ya harba kibiyan sharrin sai ta same shi ke ɗan mamayansa da ƙugiyoyinsa da komammakinsa sai dai bawaye addu'a kawai a uzu billahi mina shaitanin rajim amma ba alwashi a babu alwashi gaban da mana inna shaitana la yajri libini adama majarar damin minu wannan ta e maluma suka ce to kowa ne ruwan kari ke shafa a tsakar kansa ke dan ya addabi yana iya sinikin ya shiga cikin jiki yadda jini ke yawo a jiki ke ɗan na iya yawo tare da jini to kaga a cikin wannan tasiri ba ƙaramar tasiri ba don haka ne shedan ne ya zamar da su ya sa musu rauni suka gagara jurewar tsayawa a kuma yi kirji da kirji da su kamar yadda aka faro a farkon yakin kuma annabawa ma'asumai ne alaihi musallatu wassalam amma in ba annabi ba sauran halittu suna samun isma daga Allah ta wani bangare ta wani bangare kuma su fada itila'in shi ke ɗin Allah ya raba mu da shi duk da haka ɗin duk da sun gudu sun kamo hanyar madina ɗin sun bar farfajiyar uhudu ɗin duk da haka sai Allah yake wala kad afallahu anhu wala kad tabbas yanke Allahu Allah da yake su zo su bi Rasulullahi sallama a zo ayyakin afa anhu ya yafe musu wannan zaniya da Ibrahisa suka yi na razana da tsorata da tona da gudu ya yafe musu shi kenan dama masu kai wani jin waci shi kuma ya ce ya ya wanda Allah ya ce mar da mai jira Allah ya ce mar darajar su ɗaya ne to su yanzu a yafaffo suke mu kuma muna dako muna ibar zunubi buhu buhu muna nema ne mu ma Allah ya mana yafiya to sai muka ki mu nemi yafiya sai muka kama cajin wanda ya fafu ne muna ce ba ya fafu ba ne kaga mun bar abin da ya shafe mu kai tsaye mun dukufa abin da kuma bai shafe mu ba a takaice dai mu yi ladabi wa sahabbai kuma mu koma gaban nan ta cewa kowa ya yi fama da zunubansa Allah ya yafe mar ibadunsa Allah ya karba masa wannan ita ce sikelin za a auna ba za a auna maka aikin kowa ba sai aikin inna allaha lallai allah nan da yake ya yi afuwa ga kurun daman na cikin sifansa mai yawan yafewan ne sannan halimun hala a ce to ai ba wannan ne kaɗai laifin da suka taɓa ubangiji ba an dinga yafe musu kenan sai ce a halimun shi Allah a cikin sifansa mahaƙurci ne da ba a kure haƙurinsa shi kenan ɗazu shi ya yafe eh yanzu aka kuma mar eh shi ya kuma ya tarar eh to gafuru ne me yafe wanne halimu ne sannan mai haƙurin ɗaukan juriyan yafe wani Allah fahimtar ko gane Allah zai ba mu musulmi sanin girman alherin da Allah yi masa. Allah nan numfashin da muke yi tasa ruwa da muke sha tasa ƙasa da muke kanta tasa ce, sama da ta mana rumfa tasa ce, dukkan gaɓoɓin jikinmu ƙashi jijiya ruwa fata farko duka ba wanda muka saya duka nasa ne. amma sai yace in mun yi ibada zai ba mu lada in mun yi laifi kuma to mu tuba sai ya mana gafara dan ya kunya take dan dinda ya samu aran tasiri daga wajen don haka Allah ya ce mana yadda su ma suka tsallake mu ma Allah ya tsallakar da mu sannan kuma Allah ya hana mu kallon raini gare su a matsayinsu na sadatu a kanmu sannan kuma naɗi ne daga Allah Allah ne ya naɗa su a wannan matsayi alhamdulillah jama'ar musulmi mu ce alhamdulillah alhamdulillah wato saƙonnin da muke isarwa a nan da taimakon ubangiji da ɗaukinsa sai Allah ya sa ita rigimar sai ta taso dab-dab Ramadan. Ban sani ba ko kun lura, sai Allah ya kawo hayakin daidai kuma da daminan da Allah zai yi markan kashe wuta. Don da wannan abin ya faru ba irin wa'innan kwanakin ba, gabata malam zarafin da muka samu yanzu muke ta hallulin jahilcin su jahilan da kuma yahudancin da suke wa aiki domin a ruguza addinin musulunci to da baya mu samu jerarrun kwanakin da yanzu muka samu to mun gode ma ubangiji jiya mun faɗa mun ce wannan aƙidar cewa ma'aiki bai isa ba in ya isa ya yi muku kaza mu gani wannan aƙidar muka ce ba sabuwa ba ce ko ba 'yar bauchi da kano ba ce kawai Mm-mm. da ɗaɗɗiya ce sa jiya muka ɗauko sarki mai cikakken iko a ƙasansa ya yi ɗamarar shata wannan har ma yana azabtar da musulmin da suka ce annabi taimakon annabi suke nema to jiya mun karanta mun zo yanda shi kuma babban sarkin da yake sarautar madina da kewaye a lokacin shine as-sultan nuruddin mahmud da maganin ya zo kunnensa jama'a ya ɗiba aka yi hawa ya je garin shi alfurnasu arnasu ya same shi kuma suka yi gaba da gaba da yaki sai da ya kashe shi kafin ya kashe shi sai ya aka rike marci a tsaye ya ce ana an tafiru ni muhammad ya ce ka gani duk madina da kewaye yanzu ni ne shugaban ina tare da wannan abu da ba ka so ni ma ina neman ci gaba da neman taimako daga annabi muhammadu sai da ya maimaita marta bai tare da shi a wancan kafirci da yahudancin yana tare da zumran muminai akan cewa annabi ya isa a nemi taimakonsa don isuwansa a wajen Allah. Tukune ya kashe Ko da ya kashe shi, jama'an da suka ci gaba da cutuwa da wannan mummunan raini wa annabi Muhammadu sallama. wa batan nasu tilkan lailata wa batan nasu sai mutanen da wannan albur nasu arnab ya tsangwame su wasu ya kashe su wasu ya ɗaure su wasu ya musu azaba jin cewa yau kwanansa ya ƙare an sa ƙarfin mulki an yaƙe shi an kauda shi وبات الناس تلك الليلة sai mutane suka wayi gari a wannan daren ala a can sururi a kan mafi cikan mene murna an yi maganin makiyin basarakin madina ya yi annabi ɗaukan fansa alaihi salatu wasalam watartafiu aswatuhum fil hamdillah muryoyinsu suka dinga tashi sama ana alhamdulillah alhamdulillah hanya hanya loko loko saboda ne saboda yan siyasa wa shukuri lahu suka dinga kuma gabatar da godiya ma Allah والتكبير wani anguwar kuma aka dinga kabbara Allahu Akbar Allahu Akbar murnan ne murnan a sultan Nuruddin Mahmud shugaban Madina da kewaye ya sa ƙarfin mulki ya niƙe ya markaɗe alburnatu arnat akan wannan laifi na cewa annabi bayi da tasiri والتعليل وكما سنا مرنا سنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله ko ina dai da abin da suka ɗauka na murna wai ba me yasa ba su yi kuka da bakin ciki ba an zo an sake musu sarkin me yasa dama ba sa tare da da ƙarfi da yaji yake raina annabi kuma na da madafun mulki a hannunsa yau kuma ga mai mulkin da a ƙawawa a shakku wa a zamu wa a tammu wa a kafaru a kansa ya zo ya yi maganinsa da kwagirin mulki da ka taɓa samun murna wannan abin da muka faɗa na yanzu jiya mun ba da marja'in mu cikin al-muntazim ko al-muntazam al-muntazim bil fa'iliyyati al-muntazam bil maf'uliyyati jiya mun fada mun faɗi mujalladin mun faɗi shafin mun faɗi marubucin mun faɗi jiran wafatin sa yanzu menene muka karasa wanda ya kinturo ya shata wannan shegiyar aqida na raina Allah karkace kana neman taimakon annabi to shine yanzu muka karasa yanda Allah ya raba shi da duniya kuma a walakai amin ya Allah amin ya Allah a ina za mu samu wannan mu ɗauki littafin kitabur kitabur rawdataini fi akhbari dawlataini a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tasa'in da shida zuwa shafi na ɗari biyu da tasa'in da bakwai. Allah mun gode ma. Duk difaɗin da muke a nan, in muka je zango sai mu ce ga littafin da mene karatu ne. Wannan adalcin karantarwa ya tsaya a nan. wannan yanzu an riga an yi ne an kashe jagoran barnan ba a neman taimakon annabi Muhammad sallama to sai me ya biyo baya ba a jima ba sai wannan a sultan nuruddini mahmud mai sarautar madina da kewaye a wannan shekarar sai ya ga manzon Allah sai ya ga shugaban halitta ra'ahu wal ba'd yaquluna inna ma ra'ahu fi ru'ya suka ce a mafarki manzo ya zo mar walakin al ba'd qalu inna ma ra'a an-nabiyya jaharatan مباشرة بعيناي رأسه رضي الله عنه آمين يوم كبر ko da yake azumin balanin ninka ake amma a daure ne a daure alhamdulillah yau kuma muna so mu ji yanda annabi ya ji daɗin wannan aiki da manzo ya bayyana ma wannan sultan din sai ya ce masa ka kuwa san a masallaci na ana ta'adi yace ban sani ba ya rasulullah yace to ka samu masu amana masu sirri su bincika a sultan nuruddin mahmud ya samu fatahi daga annabi amma annabi sai ya iya gaya mara karatu don a koya masa yadda ake istiftashi yadda mai mulki yake bincike ya gane source of criminality da kansa ya binciko ya kama masu laifi yana da authority ya hukunta su annabi sai ya bincina masa kanun labar da aka yi bincike ga abin da annabi ya ankarar da furkati me aka yi inna lillahi fawajada sai yan kwamitin da aka sa sai suka tarar da rajulaini min al-yahudil mugharaba sai suka samu akwai yahudawa mutum biyu daga yammacin duniya me suka yi yadda iyalin islama suna da'awar sun musulunta ƙarya musulunta na ƙarya waƙad ya daran qurba qabarin nabiyyi alayhi salatu wassalam har sun zo da kuɗi mai nauyi sun sayi gidaje guda biyu ko sun sayi gida babba guda ɗaya da sunan da su zauna a ciki tun da sun zama na Allah sun sun zama na manzon Allah aka sayar musu don tauce ko da suka biya gida suna cikin gida fa hafara surdaban sai suka ci gaba da tone tsugugin hanya cikin ina ƙasa underground labor suna digin suna digin suna digin suna so hatta yasila ila jasadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam burin su rani suna tafiya suna isa sun nufi kafarin suna so su isa da sun je ta ƙasa kaga sako kawai jikin dasu ya kuma su fita fa ya akhzahu idan sun isa sai su sauki jikin nasa sai su tafi kuma je su yi wulatanci da za su yi da shi sannan sama kuma ana zato ma'aiki na ciki ta kafa kuma sun riga sun ce la ilaha illa anta shi ne yasa aka samo su yasa aka kashe aka furobokin kuma cinikin da da aka yi aka mayar ma musulunci gidan nan tambaya ta da ku daga maganin shedanin da yake raina annabi ba da lokaci mai tsawo ba kuma sai annabi ya ankarar domin shugabancin nan na ƙarƙashin asultan nuru dini mahmud duk abin da ya faru da annabi Allah zai yi fushi da shi to bari annabi ya ankarar da shi kar ya fada mene fushi sai ta zama kamar tukunci na me yawa na aikin halaka alburnatu Allah wannan wanda ya faɗi wannan albishir din da wannan ru'uya da ma'aiki ya bayyana ma wannan sarki shine hafizin hadisi alhafiz sannan jagoran addini al'imamu sannan mai haddar matanu da sanadu na hadisi almuhaddis abdurrahman as-sakawi imamu sakawi in aka je tsangayar ilimin hadisi ta hafiz bin hajarin al-asqalani su ne na gaba-gaba maɗauka sunna a wajen ku ya tabbatar da an yi haka a littafi mai suna as-suhufatul latifa as-suhufatul latifa wannan littafin da allamatul fakawi al-hafiz ya kawo wannan yanzu a ɗora wanda muke yi na cewa ana fa neman taimakon manzon Allah ana neman taimako kuma ba shirka ba ce ba a'a jahilcin mai maganan ne ko jahilcin masu maganan da wanda ya buɗe shafin da wanda suka yi lakin da suka yi follow up dukkansu haɗa suka mutu faraki inna ma humul juhalahu ban san manzon Allah ba ban zauna an koya musu manzon Allah ba ba su girma yadda ake girmama manzon Allah ko jiya ma a fitirin na ga wani da dan hulan sa irin na fafaro ma dan iya kan fata ina ce wannan din ya faɗi daidai eh muna tare da shi nace ai mala'ikun suna jagon ku ga fata mala ni ma na taya ka munna ai tarayya da shi ai yayi kyau yayi kyau ai a duniya ake gidan yanci jama'ar musulmi saƙon da ya sa muke jera wannan don ku san in an tabbata aka biye mu'inan jahilai cewa yin haka shirka ne to kun fa ji mushrikan da muke ta yanzu kun yadda wanda muke ta ambata tun farkon zaman mun nan su jahilci tauhidi sai wa'innan na kwanan nan su ne kaɗai suka san tauhidi hankali mai zuwa makaranta hankalin da ba maye ba buguwa kuma ba iyaye sun tsine mutum albarka ba Allah mun tuba ana jera maka ce duk sadatin nan da muka faɗa a gaban ibnu abbasin kafa ya tsage yace ka ambaci wanda ka so yanzu a ce maka ibnu abbasin bai san tauhidi ba kuma yana ji ne kafan yace ya muhammad mun faɗi littafi mun faɗi shafi mun faɗi marshe ibnu ummar haka ya faru ya sake ce utukur a hakan nasu ilaika wai ba da ba musulunci bane waɗannan su kaɗan su suna da haddan hadisi sama da dubu dubu daga sayyidul wujud jama'a musulmi yanzu kuma talauci talauci poverty amma sai ji anas dan maliki Allah ƙara ya ja da shi yace ina zaune tare da ma'aiki sai wani mutum ya zo shi abin da ya kawo shi ya zo neman ɗauki ne taimako a gunwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace da yana da dukiya dukiyan nasa ya ƙare yana so a dawo mata a a wannan kabbara ba da yi ba Allah sannan yana cikin wahalan ci da iyalansa nan ma annabi ya shigo ya sa baki walwala لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ko kun san abin sha'awar in ji al-Imam al-Bukhari ne ba ba ruwan jawahir ma'ani Allah ya tsallakar da addini duk motsin da muka yi sun zama mu a nan a littattafan da ake itimadi da istimtaki da su a duniya da su muke marje to sunan guda biyu ne shi dokta asar bakur sunansa daban ce na daban ce shi kukkuba fashakken koyi ba a gane ka fake ba sai da ka nuna ba a sai da kai ba a ba bakon kunya shi ma sunansa daban ce Dokta Galau Galau sunansa daban ce, Dokta Zumuɗi sunansa daban ce, saboda haka a sunan ne muke faɗa ta sunna ta tabbatar ana neman taimako daga annabi Muhammad. Kuma ba shirka ba ce, musulunci ce. Imam Bukhari a sayuhul Bukharinsa a mujalladin farko shafi ɗari uku da arba'in da biyar abinda yanzu muke ɗorawa mutum ya zo annabi na tsakiyar sahabbai ya ce ya zo ne na neman annabi ya taimake shi akan musibu biyu. Musiban farko da na da jari na da dukiya duka ya ƙare annabi ya sa baki. a gidansa kuma abin da da ake na walwala na walwala yanzu ya tsuke annabi ya sa baki ya taimaka shi ma walwalan yanzu imamu bukhari bai san tauhidi ba ya sha wahala ya yi jaula ya nemo wannan karatun ya zo ya zama rubutawa duka ki bai san tauhidi ba Allah ki gafarta malam fi sabilillahi bini bini bini kun ce sunna ga sunna kuma nan kun kwasa da gudu kun bar kun je kun shiga ru da ya faɗi haka annabin rahama bai kore shi ba bai ce ta ji mashiriki ni Allah ne ta ji ta je ka roƙi Allah a'a annabi ya san gabansa ya san Allah da irin ikonsa. sannan zaune ta gani. Wannan mai kuka da ya koka manzon Allah ya ji kun ga da sai ya kore shi ko ya man gyara. to ba ɗaya ɗan wofi kuma ya wuce gidaje ɗaya ya wuce sahabbai wane sahabi wane sahabi wane lansaru wane muhajir wane ina ya tsaya gaban wakilin Allah wanda yake cewa wanda yake faɗa a madadin Allah in ya sa hannu sai yi abu Allah bai tuhumarsa sai ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ramiya in ya buɗe baki yayi zance sai ce wa ma yanzifu anil hawe in huwa illa wahyun in ya ji abu a ransa haka abun yake ma kazabal fuadu ma ra'i sallallahu alaihi wasallam an to yanzu ko kufa yanzu wannan kabbarar ai mata sun tabbatar ba mata bane a nan masu hula ne ba masu ajiko da zanen yawo bane jama'ar musulmi sai mu kuma komawa ibnu hiwala ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa muna zaune kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi mun zama muna zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi yace mu duka sai muka yi shawari fake kauna ilaihi faqara kuke da ni daya wal uriya wa qillatil shay yace mu iya a lokacin muna cikin damoyi musibobi har guda uku sai muka yi ma'annabi Muhammadu sallallahu alaihi kuka muka nemi ɗaukinsa muka koka masa alfaqara talauci ya dame ya taimaka mu fita daga talauci ibnu wala sahabi wal qurya muna fama da karancin sutura annabi ya sa baki mu wata da sutura waɗannan shai'i muna fama da kankanin abin rayuwa mu muna so annabi ya sa baki a faɗaɗa a yalwata abu nawa wanne ne ba musiba ba alfakara والقرية وقلة الشيء gafa ta malam da manzo ya ji ga abin da ya gaya mu ya ce abshuru na muku alabi da fashe ku tashi mushrikai ba ku san Allah ba ni Allah ne a'a wannan tsemuwa ce ta suka ta kore ɗan yaƙi ku da yake ba a karshi addinin a gaban gudu ba gafar ta mali ba daga tsatsarkan baki ƙasa gemu sama rawani aka ba su addinin ba laftara ne ɗan sigari ɗan sigari kuma me ba zai gaya maka a cikin aji ba kamar kumbo kamar kayansa yadda 'yan sigari suka kama kansu suka yi makansu cin cin murutun kumurci shi ko suka zama yi shiru su kama imanin mutane su miƙa mai yahudawa lannan sita falannan sita abada manzo da ya ce abshiru ya ce ku ji ina ku yi farin ciki kin yanzu ku fara murna fa wallahi ina rantsewa da Allah la'ana ka gani ni din nan ay li kasarati daiki akawaku minni alaikum min illah ni dai a gona ni wato kankantan abun hannu kuma wuce shi ba shi nake ji muku tsoro ba yanzu ina ji muku tsoron ambaliyan abun hannu da zai same ku ne ku halaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar labbaik ya rasulullah daga tura kira network in ya fice har an hura an shiga wakin room din har kuma call din ya talalin number da ake nema har kuma an jona har kuma ma an gama maganin yanzu tausayin su da yake ji barazanan rayuwa cikin manyan kuɗi yanzu wannan da yake zo haba malu yanzu wannan ya zo bauchi ran gadi sahadin ya iske wani kawai wani a gashe ba ciki a dafe ba homo wani mai fuskan maɗauka kayan mutane alagafa ta malam wai na ce wai annabi bai isa yanzu ku da suka ganta a tsar alagafa ta malam za su ce wannan wani addini yake yi dan su dai a gaban annabi annabi bai sage su cewa shirka ba sallallahu alaihi wasallam ko to wanda ya kawo ruwaya ba jahil ma'ani bane الإمام المريم تايكا المحدث الحافظ سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني لما أجمنا ya shiga kabari kin hijira shekara ɗari uku da sittin cikci kuma yau ba za ka faɗi sunna ba a duniyar musulunci sai an zo kan al'imamu tabarani da ƙi da so na cikin haɗin masu na cikin duwar wasu marawaita sunna wanda suka rubuta sunna suka bar gado har muke lekawa muke karɓa a gaban malamai to shi ne ya rawaito yau bane hijira shekara nawa ne kan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ka kwace mun 360 a cikin 1444 ka gaya mun nawa ya rage a ɗaya da ɗari uku da sittin a cikin 1444 what is the remainder nawa tamanin baki kike ma an yaɗe maka barin da wata nan yawwa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin to to an samu al'aqallam an samu majority dubu daya da tamanin da hudu shekarar imamu tabarani a kabari ba wai ran da ya rawaito a'a ran da aka wanke shi aka sallace shi aka fusna shi yau daɗewansa a kabari shekara dubu ɗaya da tamanin da duk ba a gane lokacin wannan abun shirka ba ce sai yanzu suka tako da dan wajen yanzu kwansa e su ne masana addinin musulunci wannan hadisi bayan an kawo shi to sai muka jira mu ji kuma me aka muwafaqance to nan kuma sai muka tambayi al-allama ali ibn abi bakr nuruddin al-haythami haythami jira shekara 807 aka busuna shi da ya dauko majma'u zawaidi wa manba'ul fawaidi ta shi haythami a mujallati na shida safi 112 yace rijaluhu rijalu sahihi rijalu hadhihi riwaya rijalu hadha sanadi ta رجال الصحيح على الثمان والأكل kenan hadisi na barani ya cika kwalitin mene kwalitin sahihi ne hadisi jama'a jama'a yau kuma anan za mu tsaya duka dai muna ta shiga littattafa ne muna ɗauko yadda ake ma'annabi kiranye yayin musiba yayin bala'i cewa ya taimaka kuma ba go ɗaya da ya kori mai magana kuma an je kabari yanzu kuma gashi mun zo mun faɗo ana zuwa gunsa ne gaba da gaba roƙona da ku ko ba mu duniya wa'annan sun ishe ku dalili kar ku bari wani kawai dan kungila zo ya muku wasa da la ilaha illallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum an yi mantuwa da Allah da na ce da ku wannan nakadin zai kawo mu iya azumi 20 to gaskiya ku yi hakuri na ƙara ne ke leƙen wasu abubuwa za mu tsora ne za mu tsora ne babu da wajen manzon Allah babu